بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق على كل هدي الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومزاجه العظيم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن حقيقة وأن القرآن yana shiryarwa ga tafarki wannan wanda take akawon wanda take miƙaƙiya wanda ita ce mafi miƙewa mafi dacewa wa ya bashirul mu'minina kuma har ila yau da shi alqur'ani yana yi wa mu'minai wa'annan wanda suka aikata aiki na gari da cewa sakamako babba ya tab- ya tabbata gare su a gurin ubangiji da haka shi alfaga a nan wajen kasance ubangiji bayanin cewa kasancewa alqur'a- alqur'ani shi ne abin da yake mafi a mafi miƙewa mafi tabbata kan tafarki wanda yake madaidaici shi sa duk wani abu da ya karo da shi da alƙur'ani to sai a jikar da shi in dai karo da alƙur'ani ko ka sunnar manzon Allah to wannan sai a jikar da shi kuma alƙur'ani yake wa mu'minai bishara amma ko wanda suke aiki na gari da cewa sakamako mai girma ya tabbata gare su duba ta ga cikin hadisin musulmi yake cewa kulli taru kulli kun fakalai ma in kama sabbin bihima lan tabudu abadan ke kitabun lahi wa israji to lalla ke cewa cikin wannan hadisi ni na bin muku nauya ya guda biyu idan na wuce zan bin muku nauya ya guda biyu ba za ku fata ba muddin da kun rufe su to ba za ku ba za ku fata daga tafarki tafarki wanda yake na daidai ba in da kun rufe wannan abubuwan da aka kuma kwayani manzo Allah ya ce su ne kitabul lahi wa itrati kitabul lahi alqur'ani kenan wa itrati manzo Allah ya ce da kuma ayyan gidana su ne ahlul bait na'am wa annal lakum
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما kuma yana ba da labari cewa waɗannan da ba su gaskata da ranar lahira ba to hakika mun tana da musu azaba wanda suke mai hatsari su ne kafirai su ne ba su yi da ranar lahira ba ba su yi ba a tashi mutum bayan ya mutu ba na
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
shi mutum mutum yana yin addu'a ta sharri ga kansa da kuma ahalinsa idan wani abu ya same shi ko na fushi ko kwa ko na fushi ko ko wani abu na fushi ko ko wani abu na tabar rai ko ko wani abu na kusawa du'a abu Allah ya ce irin addu'ar da yake yi ta alkhairi irin addu'a da yake yi ga kansa ta alkhairi wa kana linsana azula shi mutum jinsin mutum ya zamo mai garaje garaje ne da shi baya sannu sannu ya duba ya ga me a kan lamarinsa ya ga me zai kai ya kawo haka ɗan adam yake shi za ita addu'a a bashi mai kyau amma akwai adaba a cikin addu'a kamar yadda duk sun hadisi turmin ne ke cewa addu'a mukul ibada ita addu'a ita ce farko na ibada ita addu'a ita ce farko na ibada shi sa ji hadisin dubi ke cewa man sarrahu an yustajiba lahu inda shada inda shida wal kari falyafsir da du'a turrafai duk wanda ya faranta masa yake so an yi sajiba lahu an yi sajiba lahu ai ai ubangiji an yi sajiba lahu ya amsa masa addu'a a cikin tsanani da kuma halin damuwa kana so Allah ya amsa ma to ka yawaita yin addu'a lokacin da kake cikin halin yalwa to idan ka shiga cikin tsanani sai ubangiji zai ga ya ji ɗanka ubangiji sai dube ka da da rahmaniyarsa amma sai ke cikin yalwa ka kamanta da Allah ba ka roƙon Allah ba ka roƙon Allah a to ba a yin haka yawwa kana cikin yalwa kai ta addu'a kai ta addu'a to idan ka fada cikin tsanani ubangiji tabaraka wa ta'ala sai sai sai duba addu'a ka isa ka ga zo kuma cikin sayyid bukhari hadisin abu hurairah yake cewa manzon Allah yana yin addu'a in yana daga addu'a yana daga hannayensa ta sama hatta yuba biya da tsayi har sai an nan gado hatan nan kasan hannayensa wato hammata kenan idan yana addu'a musamman in yana roƙon ruwa kaga addu'ar da aka wasu umma salama ma ita ma manzon Allah ya daga hannu ya dinga addu'a har sai da aka dinga wurin hasken nan kasan hannunsa alaihi salatu wassalam idan ana addu'a ake san daga hannu kuma an tsaga hannun in an dawo a shafa kamar da shi ma hadisin turmuti ne hadisi tabbatacce hadisin abdullahi na amri yake cewa shugaba idan ya tsaga hannunsa yana addu'a a wata ba yake cewa lan ya hudda kuma wani lafazin yake cewa lan ya hudda kuma hatta yamsa hajjaha wajahahu wadda Allah ya tsaga hannu yana yin addu'a baya sauke hannayensa har sai ya har sai ya shafi fuskar hannayensa in sa ji to za ka addu'a an kada ga hannu ka dawo ka samu kuma fuskar ka to wanda yana daga cikin adabu adabu da yin addu'a shi kuma kada mutum ya dinga yin addu'a da yayi sake udqullaha wa antum mu'minuna bil ijabati kamar da cikin hadisi ku ta roƙon Allah ku ta roƙon Allah ku ta yin addu'a wa antum mu'minuna bil ijabati kuna masu kasakankan cewa cewa ubangiji ya amsa muku addu'a da ka daga hannu ka addu'a kai yin cewa ubangiji ya ya amsa addu'a shi sa kaga zuwa cikin ubangiji mustafi ya kawo adabu da yin addu'a yake bayani yake cewa akwai addu'a da mutum yake wanda ya san fuskar addu'a to wannan kai kai mutuka cikin yin addu'a da kamar kace Allah ya bani yaya Allah ka raya ni cikin addinin musulunci Allah ka kiyaye ni sharri Allah ka bani alkhairin ka ka ga wannan mutum ya so wannan fuska addu'a an so mutum da mutum ya dinga yin wannan addu'a akwai kuma addu'a wadda yin ta kamar saba da biyu ga ubangiji shine abin da ka tabbatar abu ba yiwuwa bane abu ba abun ba jahili bane yayi sai kuma ka dinga addu'a a kansa ka ga wannan kaga akwai rashin ladabi a cikin wannan addu'a abinda ka san ba zai yi ba kai ma da kanka ka san ba zai yi ba kai kuma ka dinga kokari kana neman wannan abin shi yasa ka ga wanda suka bayan Allah ma abu kishi idan Allah ya buɗa mu suka ga a cikin irin ilhama da Allah yake wa bayan suka ga abu abu wannan mukaddari idan an suka sun ce mu bawa Allah kuma kawai ba za ka cikin motsa sun ce ayi kaza ayi kaza ba yawa yanzu alal da gadi tana alfaɗa a zagi ba ka gadi sarautar kano ba ka je ka ce to ai allah inna allah ala kulli shay'in qadir kana ba fadi allah zan zama sarkin kano ka ga wannan kai kanka san ka kawo rashin ladabi a cikin addu'ar ka yawa ko da wani ake cewa inna allah ala kulli shay'in inna allah ala kulli shay'in qadir ai sai abin da sai abin da irada tana ce da wannan abu sannan ji da iko sannan ikon yake tasiri akan akan wannan abu sai abin da kamar irada ta nufu abin abin da yake jayi akwai abin da gaba ɗaya ba zai yi ba yanzu kamar ka ce ubangiji ya rasa kansa ba za ka ce na da iko ya rasa da kansa ba a ba za ta yi ba inda ya ubangiji bai hukunta wannan ba Allah mawjudin ne da'ima yawa sai kuma addu'a da ake yin ta ta fuska ta ubudiyya kawai kana yin ka don bauta irin wannan bangara na addu'a shine addu'o'i da ake kamar na abu kawo irin azkaru kamar irin masu karanta sayi ko irin karanta wasu wasu tasbihai wanda aka same su daga sunna ko kuma irin wanda aka aka wanda suke aka azkaru wanda aka sami ilhamar su cikin bayan Allah ko irin azkaru haka da muke karantawa kaga duk wannan ana yin ta'abbudan lillahi kawai isa su zuwa kaga dan Allah in sun ba ku wata azza su ce kada ka sa wata bukata a ciki dole ku kawai kai ka roƙi Allah kawai dan ya cancanta a roƙe shi amma ba kana nufin ko ya ba ku ko kai ya ba ku ko ya amsa ko kai ya amsa ya ce ka roƙe shi kai dai ƙaru ba to addu'a ta fuska ta rubuciya kenan na'am
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Allah ya ce waje annan ayat waje annan laila wannan har ayatai muka sanya dare da rana su zamo ayoyi guda biyu wanda su shiryarwa a zaɓiƙon mu ubangiji a cikin hikimarsa ubangiji sai ya dare sai ya rana da yi lokaci ga baki ɗaya duk rana ba inda ga dama zai iya haka da yi kuma lokaci ga baki ɗaya lokaci ya zama dare ba ko kuma duk lokaci ga baki ɗaya a tsaya a yamma kawai a sai bambanta akwai dare akwai rana in dare ya yi za ka je za ka faɗi za ka kwanta za ka yi bacci ɗan rana ta yi kuma kai da kanka duka da kaje da jin bacci kullum sai kowa sai idan dare ya yi ba ka yi bacci ba ma saboda an yi bacci daren da yin kullum da kuskure saboda kusa a cikinsa sai ga in ba kai wannan hutun ba ma ɗan rana ɗin sai kana ta hamma ya kana cewa Allah kwana ji ba ji bacci ne da dare ba to Allah ya yi daren bai don ka huta shi yasa ko ba kai ba sai ga cikin tunda an yi shi da huta a nan sai ga cikin ka ya samu wani tabayyu yana samun tabayyu kana jin ba daɗi kai ta jin kai ta kai ta hamma shi ne Allah ce kuma hauna ayatan layli sai muka shafe ita wannan aya ta dare wato ita ce haske muka shafe haskenta da ta surufi kawai don huta a cikinta Allah ya shafe da daddare sai ubangiji ya kawar da haske sai duhu ya zo ba don wani abu don huta waje Allah ayatan nahara mutubira ubangiji kuma ya ce sai muka sanya ita kuma wannan aya ta rana wannan izina ta rana mubsiratin ta zama mai haskawa da rana kuma sai da shi kenan sai gari ya waye sai ga haske ya fito Allah ya ce da tabta ku fadlan min rabbikum shi kuma domin ku nemi fadala ta ubangijin ku a cikin wannan lokaci sai Allah ya haskaka ba wata in dare ya fita ya kana ta neman fitila amma in rana ta yi da yake ubangiji ya haskaka ku sai ga ba fitilar da za ka nema sai gari ya haske Allah ya ce da tabta ku fadlan min rabbikum wannan ku dukkan ku je ku nemi arziki na ubangijin ku ne ma'aikaci ya tafi aikinsa ɗan kasuwa ya tafi kasuwancinsa ɗan ƙodago ya tafi ƙodagonsa wanda zai je zumunci a tanan yake samun abinsa ya je zumuncinsa wanda zai je tafi ɗan harkokin sai da zai ɗan samu abin da zai ci zai sha duk dai da ranar sai da sai kaga ake tafiya shi yasa kuma kaga ubangiji a cikin hikimarsa da ya sanya ita rana domin a nemi arzikin Allah sai ga so da yawa ko masu neman arziki da daddare sai ga ba ta hanyar halak bane saboda Allah ya sanya rana da kabarar yurar duku sai ga wanda kuma ke kauta ce ba za su nemi arziki da rana ba sai da daddare sai ga yawancinsu ana kaucewa ana ana kauce umarnin Allah umarnin Allah ne saboda suke an fashi sai ga daddare suke fita to kaga wannan kaga ai kaga wannan sun biyo hanya ta haram sun tusa da Allah ko Allah ya kama su sun su biyo da dare su su dinga abubuwan da bai dace ba shi ko dare Allah ya ce a ji a huta a huta ta su don ka huta kaga duk sai a daina shedanci ina wani ta'alamu Allah ya ce domin ku sani da ita duhun daren da kuma haske na ranar adadin sun yi na kusan adadi na shekaru a dinga lissafi inda jiddare ne ba za a iyakance lokacin shekaru ba amma rana zaka da an ce yau kwana kaza kenan daga dare ya yi yan kaga yau muna ranar litinin sai a ce shi kenan gobe mun ƙara kwana ɗaya mun kai azumi 25 gobe kwana ɗaya amma inda jiddare ne baya ta za a yi lissafi ko abubu ta ɗauko ta za a gane lissafin abubu sai allah ya dare in an waye gari yau kwana ɗaya kenan in ma sha biyu ta yi kada an ce shi kenan an shiga washe gari in mun gudu sati na na miladiya sha biyu ta yi ta yara kaga duk dare ne kan rana ta kuma rana ta zo alfijir yana cetowa sai a ce an waye gari in an haifi yaro sai a ce ai rana kaza aka haife shi lokaci kaza da lokaci kaza in ma wajen bangaren masu ilimin hisabi suka ce an ce ai lokacin wata yana cikin manzila ta kaza rana tana cikin manzila ta kaza inda duk dare ne duk ba za a gane wannan ba duk ku gane lissafi na shekara wani hisabu da kuma lissafi na lokuta kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah ya ce kai dukkanin komai mun rarrabe shi rarrabewa daga abin da ake bukata zuwa gare shi komai mun rarrabe shi a cikin wannan alqur'ani kaga shi kenan ba abin da Allah bai bayanin sa a cikin alqur'ani ba duk abin da ka sani ubangiji yayi bayanin jinsin wannan abin a cikin alqur'ani zancen lahira an yi zancen duniya an yi zancen mutuwa an yi zancen neman abinci an yi zancen neman abinci an yi ba a komai sai ga ubangiji an ɗauko kwatancensa an yi a cikin alkur'ani dabbobin ruwa an yi kwatancensu dabbobin kan tudu an yi kwatancensu wanda suke tafiya a shimfiɗa a kan ƙasa an yi masu kafa an yi masu kafa hudu an yi hanyar sha'anin ilimin kimiyya an yi kwatantarsa a cikin alkur'ani komai sai ga an yi kwatantarsa sha'anin jirgin sama an kafa abin da zai tashi sama an yi kwatantarsa a cikin alkur'ani komai sai gani ubangiji ya rarrabe shi a cikin alkur'ani
وكل إنسان أمكناه يوم القيامة
Na'am, Allah ke cewa dukkanin mutum mun lizumta masa ba'irahu aikinsa fi kunihi fi kunihi yana ɗauke da shi fi kunihi a cikin wayayensa shine mujahidi yake cewa ma min mulidin yuladu illa wa fi kunihi wa rabbuhu maktubin fiya shaƙiyun ausa'in dukkanin wani abin haihuwa a wuyansa akwai aikinsa a rubuce a cikin wuyansa in dan wuta ne in ma dan aljanna an rubuta shi yana cikin wannan rubutun nan nasa da duk aikin da mutum da duk ko menene yana nan ko kuma akwai mala'iku da suke rubuta aikin mutum komai sun kattaba sun jarraba shi yana nan sai lokacin da mutum zai tafi lahira za a rata yawon mutum a wuyansa mutum zai tafi da shi lahira shi ne ke yi ce fa'irar hunan aikinsa kenan ko kuma a rubutunsa wanda aka rubuta domin su al'adar larabawa idan sun yi nufin za su yi wani abu ko na wani aiki a irin cankunsu a can jahiliya sai su duba tsuntsu idan sai ga tsuntsu saki tsuntsu idan ya tashi yo bangaren dama sai su ce wannan akwai alheri sai su yi abin da za su idan kuma ya bangaren hagu sai su canfa abin sai su ce wannan abin sharri na to da suka yawaita haka shi ne sai ake dangana shi ake cewa ake dangana abin alkhairi ko wani abu na shari da tsayo na muje wani firijol wani firijol abu allah ya ce za mu fito masa da wani rubutun sayoma alkiyamata a ranar tashin alkiyama wanda duk aka rubuta aikinsa a ciki za a fito masa da shi ya liƙagu manshura zai haɗu da shi manshuran abin ɗaiɗaitawa zai gan shi komai zai gan shi ubangiji zai fito masa da shi za a ce da shi ikira kitabaka ka karanta littafinka ka isa mai isabi ga kanka a yau ka karanta littafinka ɗan ka jihar kyama littafinka za a ba kai da kanka za a karanta duk abin da kai mala hazar kitabu layu gani sagira kan auka girafin illa a faha komai yana ciki haka za a bi kuma kai za a karanta idan ka yi ƙarya gaba ka sai ta ƙaryata ka idan ka je wani waje ka ce a baka je ba sai kafa ta ce a da ni aka je ni na je yawwa in ba kai aikin alheri sai kai ta ganin aikin alheri a ciki kai ta ganin aikin alheri a ciki. shi sa ake son yawan istighfari yawwa ake son yawan istighfari saboda kana istighfari kana istighfari ana ana ta goge ma zalbanka ana ta goge ma sai gashi kayi amma gari sai ga kuma babu komai a ciki duk istighfari ya share abin da kake ciki sai ake ake ta istighfari na'am
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى Allah ya ce malinta da wani وكنا نؤدي حتى نبعث رسولا na'am malinta da Allah ya ce wanda ya shiryara wanda ya shirya hakika ya shirya ne ga kansa domin sakamakon da Allah zai ba shi na shiryarsa wannan a kansa ne ba zai kara Allah da komai ba wa man dalla wanda kuma ya bace fa inna ma yadullu alaiha shi ma wannan ya bace a ita nafsin tasa ne a kansa ne domin laifin yana kansa yawa idan ka bata kanka ka cuta idan kanka idan ka shirya kanka sa mutum ya goge dinga aikin alkhairi kakka daga kan wani yawa kakka da wani ya zo yana kan sun zuciyarsa kai kuma ya ja ka kan sun zuciya in ka je gurin Allah gaba ki sai Allah kuna da laifi gurin ubangiji ba ma wani kodin yana dan ba ku wani dan tamalli na duniya ne wani abin kuɗi ya dan baka dan kuɗi shike na kuma ya tashi ya tsora ka akan son zuciya ka san ga gaskiya ka san ka barta ka tsaya akan ra'ayin wannan cewa ai shikenan kana tsoro kuma kakka nuna masa ba haka ba ya daina baka ka zo ni shirkul hakiki ya shigo kenan ai in na nuna ba na kan ra'ayi ba zai daina ba na abin da yake bani ka ka manta da Allah kenan wata shirka ta shigo kenan ka manta da Allah kenan ya daina baka mana kada ya baka ka tsaya ga Allah kawai ka tsaya akan gaskiya ko in mutum zai baka ya baka in ba zai baka bai dafi sai ka kuma Allah ya wadata ka amma in ka tsaya a haka ka ka bi wanda ya bata ya ja ka akan bata ko akan son zuciya kana ganin ba baki ko yana da wani aiki ne da in ba haka ba zai kore ka ko kuma ko kuma ko kuma ko kuma in kaji zai zai daina ba su wani abu zai ba ka rabu da shi ka tsaya ga Allah gani in dai har zuciya ka tsaya ka tsaya da Allah da ubangiji sai ya taimake ka sai Allah ya kawo maka sai ya kawo maka dauki shine ce wala tazuru wazratun wuzra ukhra wata wata wata rai mai laifi ba ta ɗaukan laifin wata rai yawwa idan ka zo da laifi a kanka yake yawwa in wani ya zo ya ja ka a bisa kan zuciya kai ka ɓata kanka zunubin sarban kai daban ɗan uwa mu tsaya mu kula yawwa wa ma kunna mu afdalina hatta na ba'atha rasula Allah ya ce ba mu zamo muna azabta ɗaya ba hatta na ba'atha rasula har sai mun aiko manzo wanda zai zo ya karanta ya karanta musu sabon ubangiji Allah baya azabtawa har sai ya aiko manzo yawa anan ne kaga malamai suke magana akan waɗanda suke a zamanin jahiliya wanda ba su riske musulunci ba musulunci ba ba ta musu yanke akan cewa yan sani saboda wannan aya saboda su wanda suke cikin jahiliya ai wani manzo bai zo musu ba ba zo an kira su kan addini ba in ba wanda sharu ya tantanta cewa waɗannan ɗan wuta ba ne kamar irin su amurjinu da hayya kaga ba za Allah da kansa ya nasanta ya ce ra'aytu abrat amurjinu da hayya yajubu akbar hutun nayi na ga amurjinu da hayya yana jin kayan cikin sa a cikin wuta saboda shi ne farkon wanda ya fara kawo gumaka mata ya zo canfa musu sawa'i ba da sauran abubuwa da suke zo musu canfi a cikin wannan garin maka kaga abu ko mutanen mulki a cikin jahiliya irin su irin su wannan da shugaba ke cewa ku asu umma za a taso su al'umma wannan kusu kaga kusu bin sa'ad bin bin ya sa'ad ko idan ake cewa za a kawo shi al'umma ne guda idan an tashi shi amma ba haka ba wanda suke a cikin a cikin al'ummatan baya ba a aiko musu da annabi ba in dai ba wata sharu ya lantanta ya wuta ba ta musu ne ta tsaye da cewa ɗan wuta ne balantana kuma haɗari hadari waɗanda suka kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya doki magana ta kudu ta kudu ya dangana a wannan janibi wanda ya haka yayi fara kaga ne dan da abin da Allah ya fara wa ma kunna mu'abbidina hatta na ba'atha rasula yawa ba mu kasance muna yin azaba ba har sai mun aiko rasulan manzo tukunna wannan tawon da suke zababbu a wanda suke jini na manzon Allah kakannin manzon Allah ka dangana musu wannan sama wanda ya ka ya ji barna wa duk da wasu rashin sani sun su daga kafu hujja suna kafa hujja da wani hadisi da yake cikin musulmi hadisin sayyidina Anas wanda wani balarabar kauru da ya zo ya ce ya rasu da layi aina hadisi ina babana da Allah ya ce inna ni baban ku yana wuta a cikin hadisi balarabar nan hayya balarabar kauyen nan hayya suya sai kuma dawowa sai ka fushi wa kuma ya rasu Allah ina na ka mahaifin wa aina abuka a cikin lafazin ruwayar muslim lafazin ruwayar muslim hadisin da aka samu ta hanyar abuwar ɗan salama sai ya cikin nari to shi ga kullum bayanin da nake yi kowane fanni na ilimi akwai irin ƙa'ida ta ilimin kowane fanni idan ka shiga wannan fannin duk abin da gani ya zuwa a wannan fanni ka tambayi ahalin abin tukuna shi ma bayani ba wai kawai karanta larabci shi kenan ka fassara ga abin da na fahimta ba kenan shi wannan hadisi na musulmi an rawaito shi ta fuska fuska an rawo shi ta fuska akwai ta fuskar da aka rawo su ta hanyar ma'amaru shi dai wannan hadisin ne amma ta hanyar ma'amaru abinda manzon Allah ya faɗa a cikin ta hanyar sa da balaraba ko yake ce ya rasulullah ina babana yace yana huda yace ya rasulullah ina na kama haifin sai manzon Allah ya ce masa duk inda ka haɗu da kabarin wani kafiri kai masa bishara da wuta to idan aka samu a ka'idar ilimin hadisi aka samu wani tsika tsika ne sai rawaito hadisi amma sai ta sai ga wani wanda ya fi shi ausakunin wanda ya fi shi gurin hibbi wajen hibbi da adala ya rawaito hadisin amma sai ya saba lafazin ko kuma a suka ne amintacce ne ya rawaito a hadisin sai ga su ƙasu da yawa ɗaya biyu uku sama da haka sun rawaito hadisin da sun saba da nasa to sai a ɗauki wayar wancan sukan sun a ce mata shaza ma'ana ruwaya ce fauɗaɗɗiya shi kuma ruwayar wanda ya fi shi suka ko ausafa minhu sai a ce wannan ruwaya ita ce mahfuziya shine abin kiyayewa hukuncin wannan ruwayar ita wacce shaga dinnan hukuncin ta a jefar da ita a ɗauko wannan ruwa da mafi ya aiki da ita to kaga a nan wajen hadisin